بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau sha hudu ga watan rabiu sani hijira tana da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da takwas ga watan sha daya miladiya tana da dubu biyu da ashirin da biyu za mu shiga darasi na ainihin littafin tufatul hukam muna cikin bai uddainiyar mukasat ko sai da bashi da kuma zamiya in ba manta ba mun gama da sai da bashi mun zo kan zamiya zamiya shine kana bin shi bashi yana bin ka ya zauni naka ka zauni na shi ma'ana abin da yake bin ka din ka riƙe a maimakon abin da kai kake bin shi ba shine zamiya ba to shi zamiya hukuncin shi ya sha bamban wajen ainihin yanayin bashin da wajen ajalin bashin da wajen kuma dalilin bashin wani lokaci dalilin bashi yana zama bashi na ciniki wani lokaci yana zama bashi na rance ma'anan bashi na ciniki kun yi ciniki ne kun yi ciniki ne ka siyar mar da abu kake bin shi bashin wannan abin da zai biya ka na abin da ka siyar mar kaga wannan na bai'i ne kenan ba wani lokaci kuma rancen abin ka bashi kaga yanzu misali ina bin ba mawi naira dubu ɗari za ka ce dubu ɗari ta miye na siyar mar buhun dawa goma ne bai ban kuɗin ba kaga wannan na bai'i ne ina bin shi dubu ɗari na miye kuɗi ya karɓa a hannuna bai bani ba kaga wannan na ainihin salaf ne na rance ne to idan na bai'in ne ko na rancen ne sai mu duba kuma menene ainihin abin da ake bi ɗin ya sha bamban idan farin kuɗi ake bi ko kadara ake bi ko abinci ake bi wajen na rance ne ko na ainihin bai'i ne wani za ka ji mun ce ko na bai'i ne ko na rance ne in ya cika sharɗai za a iya zamiya kamar wajen farin kuɗi wani kuma za ka ji mun bambance tsakanin in na bai'i ne ko na rance ne saboda me saboda akwai a cikin ainihin abubuwan da ake zamiya akwai abin da yana da wasu sharɗai wanda ɗan uwan shi bai da shi yanzu misali kamar abinci akwai sharaɗi na cewa in ka sayi abinci bai halatta ka siyar ba sai ka karba amma kamar sauran urud ba su da wannan sharaɗin ka sayi wani kadara kana so ka siyar baka karba ba ya halatta yana hannun mai shi din wani iya abin da na siyar ma din nan mun yi ciniki da wani zai zo ya karba shi kenan yawwa sannan farin kuɗi shi ba shi da sharaɗin na bashi ne ko na na bai'i ne ko na rance ne to shi yasa kaga duk ya rarrabe din yanzu in ba ku manta mun yi na farin kuɗi mun yi na ainihin kadara yanzu za mu shiga na ainihin abinci ya ce wa an yakuna wa in yakuna min mabi'in wa waqa fihi bil idlaq ittilafun imtana za mu koma baya kaɗan wa fi tawafuqi ba'amaini tufi haisu ya kuna ni ma'amin salafi yana magana a kan zamiya ɗin ya ce wa bituwa fuki da amaini uktufi uktufi an bibi zamiya an yadda a yi zamiya fitowa fuki da amaini cikin dacewan abinci guda biyu irin wanda nake bin ka irin shi kake bi na haisu yayin da ya kuna ni abincin da nake binka da wanda kake bi na ma'an gaba ɗayan suka zama min salafin na rance ne ka san abincin rance ba shi da sharaɗin da abincin siyarwa yake da shi kaga bai uda'amil bai uda'amil bai qabla qabdi ba mun ci haramun bane amma bai uda'amul qardi ya juz ya halatta na ari abinci a wurinka kan in karba dama siyarwa zan yi na samu mai siye zan iya cewa mu yi cinike mun yi cinike ban kuɗin kawai ya zo wurinka ya karba mun gane wannan babu sharaɗin karba a wajen rance amma akwai sharaɗin karba wajen siye shi yasa a nan ya ce haisu ya kuna ni ma'ammin salafi idan abincin da nake bin ka da wanda kake bi na gaba ɗaya zama na rance ne kuma ya zama iri ɗaya ne to yanzu a nan ko lokacin biya ya yi a gaba ɗaya ko lokacin biya bai yi ba a gaba ɗaya ko lokacin ya dace ko lokacin ya saba ya halatta mu yi samiya misali ka karɓi rancen buhun dawa guda a wurina ni ma kuma dama ina bin ka rancen buhun dawa amma lokacin da ka zo ba wai na baka da cewan na biya ka buhun dawan ka bane a na ranta wajen ka kai ma ka ranta a wurina sai yanzu aka zo zancen zamiya to yanzu tun da dai din na rance ne mu duk iri ɗaya ne shine tawafuqin damai ne tunda duk iri ɗaya ne kuma duk na rance ne ya halatta kawai a yi zamiya shine wa fitowa fuki damai ne a cikin dacewan abinci biyu ya zama iri ɗaya uktufi an bibi zamiya za a iya yi amma fa ya kuna ni ma'an min salafi yayin da gaba ɗayansu ya zama na rance ne ka gane ya ce tawafuki da mai ba to wa fiktilafin idan kuma aka samu saɓani fa ya zamo ni kana bi na buhun gero ne kai kuma ina bin ka buhun shinkafa kaga abin da nake bin ka ba shi kake bi na ba an saba ko to la ya juzu baya halatta ai zamiya tunda abin ya saba illa sai dai in kana kullum minhuma qad halla sai dai kowanne idan lokacin biya yayi yaushe ne za ka bani buhun shinkafa na muka ce ai dama yau ne ranar biyan bunan geranka guda uku yaushe ne zan baka dama yau ne kaga lokacin biya yayi ba to kaga ya halatta mu yi canjin gero da shinkafa kuma babu sharaɗin masalan bimisin in ka lura buhun gero na uku ne a kan ka kai kuma buhun shinkafan ka ɗaya in na yadda ka yadda tun da ranar biya yayi sai mu kaddara kamar yanzu ga shinkafan ga geron za ka ban shinkafa baka gero ya halatta shine in kana kullum minhuma qad halla kaga nan mafhumi idan lokacin biya bai yi ba bai halatta ai wannan canjin ba amma idan ya zama abincin iri ɗaya ne haisu ya kuna ni ma'amin salafi ya zama kuma dinarance ne wannan babu sharaɗin lokaci mu fahimci zancen an samu sabanin abincin to dole sai idan kowanne lokacin biya ya yi to wa in ya kuna min mabi'in can kukula ya ce min salafin wa in ya kuna min shine karatunmu na yau ba wa in ya kuna min mabi'in idan kuma na siyarwa ne kai saye ne a wajenka ni ma kuma saye kai a wajena misali shinkafa buhu ɗayan saye kai a wajena ban baka ba mun yi da kai akan cewa in kayana ya zo rana kaza zan baka ba shine salami ba kai ma na baka kuɗi in kayan ka ya zo rana kaza za ka man gero na buhu uku to yanzu kuma muke so mu yi zamiya na shinkafan nan da geron nan kaga ya kuna min mabi'in ba sannan wa waka fihi bil itlaqi ikhtilafun shine fa'ilin waka sannan kuma ka samu ikhtilafun sabani waka ya auku fihi a ciki to imtana a ya hannu bai halatta a yi wannan zamiyan ba bil idlaki wannan mutlakan sake ba kayyadewa ko lokacin biya yayi ko lokacin biya bai yi ba ko ɗaya lokacin biya yayi ɗaya bai yi ba ko kuma ainihin lokacin biyan zai zo lokaci ɗaya ne kawai alal itlaki bai halatta ba tunda abun iri daban-daban ne kuma na bai'i ne mu fahimci zancen in ka lura a can wajen na rance ya ce ko da abin ya bambanta inda lokacin biya yayi ya halatta ku yi zamiya amma a nan kowanne na bai'i ne wannan ma na saye ne wannan ma na saye ne sannan kuma abin ba iri ɗaya ba ne mu fahimci zancen ba iri ɗaya ba ne shinkafa ka siya a wurina na sayi gero a wurinka kaga abin iri daban-daban ne ko to yanzu kuma ya zai mu yi zamiya sai mu ce kwata-kwata ba zai yi ba saboda me saboda in mun yi zamiya kaga ai nasiyar ma da shinkafan da nake bin ka ne da geron da kake bina yanzu geron da kake bina na baka ban baka ba shinkafan da nake bin ka ka bani baka bani ba kaga an samu bai udami kamla kamdi saboda haka kwata kwata bai halatta ba shi yasa yace bin idlaki saboda me saboda jinsi ya saba tunda jinsi ya saba kawai ya zama cikakken siyarwa ne tunda cikakken siyarwa ne ya zama bai udami kamla kamdi bai halatta ba mun gane wannan wannan min mabiyin kenan ba to wa fittifaki ajilai mattafaka huwa da da ashabu gairu muttaka a cikin fittifaki cikin dacewan ajalai ajali biyu na mattafaka wanda suka dace iri daya ku fahimci zancen muna maganar na bai'i ne ba a nan na baya muna maganar in abin daban-daban ne to yau abin iri ɗaya ne na baka onan shinkafa buhu ɗari kai ma akwai onan ka na shinkafa buhu ɗari a hannuna zan kama shinkafa buhu ɗari kai ma naka in ka sha to ya za a yi haka ya faru sai mu ce yadda zai yi ya faru ni na baka oda kai kuma babanka ya ban oda yanzu baban ya rasu yanzu na waje na nawaye naka ne naka kuma da na baka odan aina wani kaga yanzu ya zamo kana bi na buhu ɗari ina bin ka buhu ɗari kaga sun dace shine mattafaka ɗin fittifaki cikin dacewan ajalai ajali biyu na mattafaka wanda suka dace a lokaci lokacin biyan ya dace lokacin saukan ajalin ɗaya ne sannan kuma abin iri ɗaya ne kaga abinci da abincin ne na bai'in ne amma lokaci ya dace sannan kuma ainihin shi ma abin iri ɗaya ne ge shinkafa buhu ɗari kake bi na buhu ɗari nake bin ka yaushe muka yi da kai za ka kamun ƙarshen watan nan ni ma yaushe muka yi da kai zan baka ƙarshen watan nan kaga ittifaki ajalai ajali biyun ya dace sannan matabaka na abin da irin su ya dace shinkafa shinkafa lokaci lokaci kaga ya dace ba to yanzu huwa irin wannan zamiya lada ashabin a wajen imam ashabu gairu muttaka ba abin ki bane tunda lokacin biyan ɗaya ne kuma abin iri ɗaya ne yawan su ɗaya koman su ɗaya ashabu ya ce ya halatta tun yanzu ku yi zamiya kawai shinkafan da kake bina buhu ɗari ka ɗauke shi a maimakon wanda nake bin ka buhu ɗari wannan a wajen ashabu kenan in ajali ɗaya ne ko lokaci bai zo ba amma lokacin lokacin da zai zo ɗin ɗaya ne sannan kuma abin iri ɗaya ne wa sharɗu ma min salafin wa bai'i to sharaɗin wanda shi kuma ɗaya na rance ne ɗaya na saye ne to sharaɗin ya halatta a zamiyan amma sharaɗin ɗaya ne kawai hululu kullin saukan ajalin kowanne ya zama lokacin yayi sannan wattifaqun nau'i da dacewar nau'in kana bi na shinkafa buhu ɗari na saye da ka bani kuɗin zan kawo ma yau ne dama muka yi zan kama ni ma kuma mahaifina misali yana bin ka shinkafa buhu ɗari wanda ka ara a wajen shi baka biya ba yanzu ya rasu shinkafan nan ya zama nawa yaushe kuka yi za a kamar yau ne dama za a kamar kaga ina bin ka shinkafa buhu ɗari na me na rance da karanta ya zama nawa kai kuma kana bi na shinkafa buhu ɗari na miye na siyarwa wanda ka ban kuɗin zan ka maka to yanzu zai yi a zamiya in an samu sharaɗi biyun nan hululu kullin kowanne lokacin kawo yayi dama yau ne muka yi da kai zaka kamun nawa yau ne ni ma zan baka naka kaga hululu kullin kenan ko sannan wattifaqun nau'i nau'in shi ma ya dace shinkafa buhu ɗari ne da shinkafa buhu ɗari ko gero ɗari ne da gero ɗari kaga abin irin su ɗaya lokacin su ɗaya to yanzu lokacin yayi ya halatta ai zamiya ɗin wannan na bai'i ne wannan na ainihin rance ne mun gane wannan to wal kulfu saɓani ya zo fita a kurin cikin jinkiri makana koya jinkirin ya kasance jinkirin nan kara uku ne in ma ya zamo dukkansu lokacin biya bai yi ba kowanne ajalin da za a kawo shi ɗin bai yi ba kaga an samu jinkiri to zai yiwu ai wannan zamiyan ko ba zai yiwu ba malamai wasu suka ce e zai yiwu wasu suka ce ba zai yiwu ba shine aka samu saɓani ko kuma ɗayan lokacin biya ya yi ɗayan bai yi ba ka duk an samu ta'akur kenan mun gane ko kuma a'a ɗayan lokacin biyan shi duka lokacin biya bai yi ba amma lokacin biyan nasu ya saba ɗayan sai bayan wata biyu ɗaya sai bayan wata ɗaya shi yasa ya ce makana ko ya jinkiri ya kasance in ba jinkiri ma'ana lokacin biya ya yi kuma abin iri ɗaya ne to yanzu ya halatta a yi wannan zamiyan ɗaya na rance ɗaya na ciniki amma duk inda aka samu jinkiri ko ya jinkirin ya kasance to an yi kulfu sabani akwai ɓangaren malaman da suka ce ko da jinkiri tun da ɗaya na bai'i ne ɗaya na rance ya halatta wasu suka ce bai halatta ba to ga ainihin magana na uku salisu ha magana na uku yace sai dai ma'asalamin eh shi kenan amma salisu ha ma'asalamin kadhana in ka ce salisu ma ai ainihin baitin zai kare a gane salisuwa ai salisul kulfi ne na ukun sabanin ba nan ya ce an yi sabani ba to yanzu na uku magana na uku shine ma'a salamin tare da ainihin salamin da kadahana lokacin biya misali magana na farko bangare ɗaya sun ce ya halatta ɗaya sun ce bai halatta ba to magana na uku ya ce eh to mun ji amma sai idan na bai'i ɗin lokacin biya yayi na salaf ɗin shine lokaci bai ba dama an ka lura na rance ai baya buƙatar lokaci yanzu mun yi da kai na karbi aran abincinka karshen watan nan zan kama sai yau na samu na kawo baka da daman ka ce ba za ka karba ba wajibi ne ka karba kaga shi bayi da sharaɗin lokaci ko amma shi na bai'i na baka odan shinkafa za ka kamun karshen wata sai ka ɗebo yanzu ina da daman ce ba zan karba ba saboda haka yanzu in na salami ɗin nan lokacin biya ya yi dama shi na rance baya buƙatar lokaci to zai yi aizamiya mun gane wannan shine salisuha magana na uku ma'a salamin in ya gamu da ainihin salami sannan ƙarhana shi rance din ya gamu da salami shi sharaɗin salamin ko kuma ajalin salamin ƙarhana lokacin biya yayi to yanzu a nan ya halatta a yi zamiya kaga mafumi magana in ajalin salami bai yi ba ko ajali na bashin yayi ma bai halatta a yi zamiya ba wannan babin yana da